ولا الباب مسجد الحمد لله حتى الحمد لله على على جميع الوراء alhamdu lillah shehu ibrahim ya sadi Allah ta'ala anu ya gaya yana ci gaba da gaya mana a wannan majalisi mai daɗi wanda aka yi shi a kofar gidan sarkin kano da ake kiran shi da hadikatul anwar wata kan gona ta hasakai shehu idan ba mu manta ba wancan satin ya mana bayani akan sallah ya gaya mana wata kan hikimomi da Allah ya tattaro a cikin sallah satin da ya wuce sho ya mana bayani akan azumi ya mana ya gaya mana hikimomin da Allah subhanahu wataala ya tattara su a azumi sai ya ce fa ba'du bayan azumi az-zakatu akai sannan sho ya mana bayani akan hajji mako sai ya ce fa ba'du zakati bayan zaka al-hajju hajju baitullahi al-harami bayan zaka sai hajji ziyartar ɗakin Allah subhanahu wataala wal hajju ala ma fi min al-hajji يتضمن صلاة ويتضمن صياما ويتضمن انفاقا في سبيل الله تبارك وتعالى مرن جاي muku shi hajji shi ma akan karan kansa ya kunsi sallah a cikin hajji akwai sallah a cikin sa akwai azumi a cikin sa kuma akwai zakka yace muka ce shau yaya yace alhaju awwalu ma yaf'alu an yusalli rak'atayn lil ihrami farkon abin da alhaji yake yi shine idan ya je daukan harami mai zai yi idan aka yi wanka sai a je a yi sallah raka a ko ya ce to kaga sallah ta shigo cikin aikin hajji fa hadhihi salatun fala budda an yatazawwad li hajji zihaban wa iyaban wa yatasaddaq ala al miskin wa hadha infaqun wa fi al hadaya yutiha yawm an nahri wa fi salatun haythu yastaqbil ka'bata wa fi dhikrullahi haythu anna kull arkanihi yatadammanu zikrullahi tabaaraka wa ta'ala da'iman yace a wanda ita ce sallah a cikin aikin haji kuma mun san babu wanda zai tafi aikin haji dole sai yayi guzuri ko ya dauke guzurin da zai ishe shi zuwa da dawowa kuma dole ne sai ya ciyar sai yayi ma sadaka kai in ma bai sadaka ba dai ranar ranar sallah sai yayi yanka ko kuma dai kuɗi zai fitar wajen yankan kuɗi zai fitar wajen sadakar kuɗi zai fitar wajen a tattara guzurinsa ko ya ce to duk wannan kuɗin da alhaji yake tattarawa to shi suna kan matsayin zakka ne ashe wai a cikin aikin hajji ma akwai zakka a cikinsa sannan shehu radiyallahu anhu ya ci gaba da gaya mana yace a cikin aikin hajji dai da na gaya muku akwai sallah za ga yana alhaji yana fuskantar kibla ne kuma a cikin aikin hajji akwai ambatan Allah kai bari ma ai dukkan motsin alhaji zikiri ne ko da yaushe ke yi alhaji fi zikiri shi alhaji ko da yaushe cikin zikiri yake zaka ji na cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak bi ma'ana mun amsa kiranka ya ubangiji mun amsa mun amsa kiranka ya Ubangiji babu abokin tarayya a tattare da kai, hakika godiya da ni'ima naka ne, mulki ma naka ne, ba ka da abokin tarayya ya Ubangiji. Kaga wannan amsa tambaya kake, ranar na ba ku labari na sai da rabi atul adawiya, tana da almajirinta shi wannan almajirin nata sunan shi Junaid, ba imamul Junaid al-Baghdadi ba, a'a wannan shi ma almajirinta ne. to da yake ita ƙarariya ce a cikin soyayyar Allah subhanahu wata'ala a kodayaushe cikin ambatan Allah suke a kodayaushe cikin ƙarewa suke cikin soyayyar Allah sai wannan almajirin nata ya tashi ya tafi aikin hajji shi ibrahim ya kawo wannan a cikin ƙarƙashin wa'atumul hajj wal umrata lillahi da ya je aikin hajji ya dawo sai ya je ya mata ya ce na je aikin hajji ta ce madalla me kai me gaya min abubuwa da kai dalla dalla dalla na aikin hajjinka ya ce da muka je maka muka je daidai miƙaci kafin mu shiga sai aka ce mu tsaya mu yi wanka ta ce to da kai wanka ka wanke zuciyarka daga duk abin da yake wani Allah ko kuma iya jikin na ka wanke ya ce to wannan wani karatu ne ta ce ai ba a shiga wajen Allah da wani sa sai ka wanke ba eh abin da ake nufi da wanke jikinka bayan ka wanke jikin naka ka wanke kuma zuciyarka daga datti daga wani Allah to sai mai kai ce sai muka tuɓe kayanmu sannan muka saka harami ta ce da ka tuɓe kayan naka ka tuɓe gairu da gairiya daga zuciyar taka ka tuɓe kowa da komai ka ce wajen Allah za ka ya ce ban yi ba ta ce ikon Allah ta ce sai kuma mai kai ce na je ɗakin Allah na na fara labbaik Allahumma labbaik ta ce ka ji lokacin da ya kira ka kake amsawa ka fara koyi labbaik ka ji ya kira ka ba shi ne yace fazkuruni azkurkum ba to ka ji ya kira ka din kake cewa labbaika yace babu wannan tace to yace aikin haji na bai tace ban ce ba eh ban ce ba amma mu irin namu aikin hajjin ga yadda yake ba iya me shi ba muke cewa menene tajara da kalbi an su haka ma'azama ne sunan baitin tajarratu ammal busir yawma muhriman tajarra da kalbi an siwaka muharrama shau da yaje aikin hajjin sa na farko da ya tuɓe kaya zai saka harami sai ce ta jarrattu menene an malbusiyar yau muhriman na cire kaya na da na zo da su daga ƙasar senegal ina mai ɗaukan harami zan fuskanci ɗakin allah amma fa ba iya kaya na cire ba ta jarra da kalbi an su haka muharrama zuciyata ta fita daga duk wani wanda ba kai ba haramun ne wani kai ɗan zuciyata eh sai ce mai wa in tumtu haula albaiti idan eh idan ka gani ina dawafi a Ka'aba yes ga Ka'aba nan jini yana dawafi ina dawafi a wannan gini na Ka'aba jikina amma kuma zuciyata haima ta haula zatika hayyama ta yi haima ne ta yi inuwa ne a zatinka ya ubangiji subhanahu wataala yace wa sa'yi bayna sakhra sakhratayn mushakina li sa'yi mada bayna sifati takarruman ya ce da na je kuma ina sa'ayi tsakanin safa da marwa to jikina ne yake yawo tsakanin safa da marwa amma fa zati na yana kai kawo ne tsakanin sifarka da sunanka ya ubangiji Allah wannan sai da ko shehu ko alhamdulillah alhamdulillah yace wannan kadai zikiri ne kuma wannan sallah ne fa inda ma ya dufu bil baiti yazkur Allah tabaaraka wa ta'ala idan alhaji yana dawafi a dakin Allah Allah yake ambato wa inda ma yatimmu dawafahu yusalli kama amara Allah tabaaraka wa ta'ala idan alhaji ya gama dawafin sa me zai yi sai ya tafi je rakatai dawafi ko da ake yi ko wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wata menene wata khizu min maqami ibrahima musalla يسعى يخرج إلى ميناء إلى عرفات كلها بذكر الله إذا قال إذن يقام سعيه زي تفيه زي زي فتدق مكة يجي ميناء زي فتدق ميناء يتفي عرفة دكا وإن ينا ينسني yana mai ambatan Allah subhanahu wataala yace kuma dukkan wannan ambatan sallah ne saboda Allah ya ce wa aqimi salata bi zikiri ka tsayar da sallah da ambatona wa kullu haza infaqun kuma dukkan wannan abin ciyarwa ne domin da kuɗi ake yin aikin hajjin nan wa kullu haza siyamun dukkan wa'annan azumi ne saboda ka kame daga sha'awar ci da sha ka kame daga sha'awar farji wal qasdul haqiqi yace amma abin da ake nufi na haƙiƙa fi hazil ibadati kullu a cikin dukkan ibadun nan na daga sallah na daga azumi na daga zakka na daga haji abinda ake nufi baki daya shine zikrullahi tabaraka wataala ambatan Allah shehu yace dukkan wa'annan ibadun in babu ambatan Allah ba za ka kiransu ba ba yadda za a yi ka zo kai sallah ba ka karanta alkur'ani ba ba kai tasbihi ba ba kai tayya ba kawai kai tsaya kai ruku'u kai sujada ka zauna ka ce kai sallah ba sallah sunanta ba kenan idan an lura idan babu ambatan Allah a cikin sallah babu sallah ba sallah bace ba haka ne haka za duka idan ka duba azumi idan da za ka yi watar da kanka daga fudowar alfijir zuwa waduwar rana amma ba tare da ka yi sallah ba ba tare da ka ambaci Allah ba wannan ba azumi ke ba sunan abin da kai ka yi watar da kanka haka za duka shi kansa ciyar da abincin ko kuma ciyar da dukiyar taka a zakka da za ka ɗauki dukiyarka ka bayar da niyyar barin bayar a je a faɗa gidan rediyo wane ya ba da dukiya kaza ba da niyyar don zatin Allah kai ba kaga baka tana Allah ba a wannan cewa ba a wannan zakar ba sunanta zakka ba haka shi ma aikin haji da zaka je kai duk abubuwan nan babu ambatan Allah ba sunan shi aikin hajji ba sai shi ya ce to idan muka lura sosai za mu gane ashe hakikanin abin nufi a cikin dukkan wa'annan ibadun ba fa komai bane ba illa zikiri illa ambatan Allah shau ya ci gaba da gaya mana wa zikiru diddun nisyani idza nasita su wallahi yace zikiri shine kishiyar ko ambaton Allah ko ambato kishiyar mantuwa ne duk abin da ka ambata shi to ba manta shi kai ba yace to abin da ake nufi da hakikanin zikiri shine manta wani Allah kai ta tuna Allah faqad zakarta Allah tabaraka wa ta'ala duk lokacin da ka manta wannan Allah to ka ka tuna Allah ne subhanahu wa ta'ala qala ta'ala shi ku Allah yace wazkur rabbaka idza nasit yace ka ambaci ubangijinka lokacin da ka manta wanin sa idza kana lisanu yantabiu li zikrillah idan shi yace to mu zo kan zikirin nan idan harshenka yana ambatan Allah yana tuna ambatan Allah wal qalbu ghafilun anillahi hadha laysa bi zikrin kamil amma zuciyarka ta manta Allah kana ambatan Allah kana tunanin wani abu daban shau yace wannan ba zikiri bane ba cikakke ba kamilallen zikiri bane ba walakin man dawama ala zikiri rubbama yasilu ila zikri ma hudur qalbin wa rubbama ila zikri ma gaibatihi an kulli ma su wallahi tabaraka wa ta'ala wa ma zalika alallahi bi aziz amma idan mutum ya dawwama yana ambatan Allah yana halarto kuma Allah a lokacin da yake ambatan nan nasa zaka kai matsayin da kana ambatan Allah kan zuciyarka tana halarto Allah ji zaka kamar ga ka ga zatin Allah kana ambatan sa to wani irin nutsuwa zaka yi yace kai har sai ka kai ta yu ma ka kai wani mukamin da cewa ba za ka ka wuce makamin cewa gani ga ubangiji kai kan kaɗin da kake ji ka daina jin kan naka baki ɗaya kan naka ma sai ka daina shi'urinsa baki ɗaya duk wani wanda ba kai ba Allah bane ba dan haka kai ma din kana cikin gari da gariya sai ka shafar da kan naka yace wa ma zalika Allah bi aziz wannan ba wani abu bane ba da yafi karfin Allah ya maka haka ba abu bane ba da yafi karfin Allah ba kuma wani abu bane ba wanda yake mustahili ba mai yiwuwa bane ba bari mu bada misalin shi a rayuwar mu ta yanzu akan macen da zaka so ta guda daya ko mace kadai zaka iya son ta guda daya ka shiga cikin imuwa a cikin sannan nata da kake mace ce kawai wani namiji ya zo wucewa ta gaban ka ka shiga kai bisa cikin tunaninta ya kalle ka ya ce wani kana ɗaya kai sai ka ce na'am wance ko an haka na faruwa to idan har an iya wannan idan har wani mutum mai zunubi ya iya narkewa a jikin wata mace mai ƙararriya kamar yadda yake shi ma ƙararre ne shi to ina kuma ga waliyin Allah ba zai yi haka ba ba zai yi abin da ma ya fi haka ba a haƙƙin Allah subhanahu wataala bi hadha zikr allazi wa muntaha zikri wa huwa ma'rifatu Allah tabaaraka wataala yace to wannan zikirin wanda shine kololuwar makami na zikiri shine sanin Allah mutumin da ya samu ma'arfa ta gaskiya bai iya tuna wani Allah kuma shi bai ma iya tuna kansa ko da yaushe cikin tuna Allah yake mutumin da ya san Allah ma'arfa ta gaske bai tuna wani Allah bai ma tuna kansa shi ko da yaushe tuna Allah yake Allah ya ba mu wannan makamin amin yushiru qawluhu tabaaraka wa ta'ala wannan yana nuni zuwa ga fadin Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ya'ani illa liya'rifuni Allah ya ce ban halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mini sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ce ana nufin sai dan su sanni walan ma kana qasdu min jami'il ibadati wa min jami'i shara'i huwa al-hudur ma Allah tabaaraka wa ta'ala wa zalika la yumkinu illa bi ma'rifati Allah wa zalika la yumkinu illa idza tarakta kulla ma suwa Allah tabaaraka wa ta'ala bi qalbika wa tastahdiru jalalata Allah tabaaraka wa ta'ala la taltif la taltafitu ila ma su wallahi fi ayi halatin min halati kama kana al-maqsud hadha lihaza iltazamna subat al-mashayikh wa ittikhaz al-awradi shau ibrahim ya ci gaba da gaya mana yace tana dai mun fahimci cewa a dukkan ibadun nan sallah azumi zakka haji abinda ake da dukkan shari'o'in nan abinda ake bukata da su ka ringa halarto Allah a zuciyarka a koda yaushe ka ringa halartar Allah a zuciyarka a koda yaushe yace to halartar Allah Allah ya dawwama a zuciyarka a koda yaushe ba zai taba yiwuwa ba sai da ma'arfa sai ka samu ma'arfatin lahi tabaraka wa ta'ala ita kuma wannan ma'arfan fa ba za ka taɓa samun ta ba har sai ka shafar da duk wani Allah a zuciyarka kada ka tuna kanka kada ka tuna iyayenka kada ka tuna matarka kada ka tuna kasuwancinka kai dai kawai ka nufi Allah subhanahu wataala kai ta halarto Allah idan kana karatu ne idan kana sallah ne idan kana azumi ne idan kana zakka ne idan kana mu'amala da wani dan uwanka ne duk abin da kake kai dai ka sa Allah zuciyarka kada ka waiga zuwa ga wani Allah a kowane irin hali wannan shi ake nufi da bautar Allah yace to wannan abin wannan lamarin wannan makamin da muke son zuwa shine ya janyo sababin da yasa muka riƙi shehinai muke yin auradinsu ba wai wani abu bane ba domin me shi addinin musulunci yan uwa baki ɗaya addinin na manzan Allah guda uku mataki uku ne babu guda hudu a cikin sa mataki ne na Islam ko mataki na iman ko mataki na isan matakin Islam magana yake maka yadda za ka yi sallah yadda za ka yi zakka yadda za ka yi azumi yadda za ka yi zakka yadda za ka je ka yi aikin hajji wa'innan kuwa waɗanda Allah ya wakilta bayinsa su koya wa bayi wannan wannan makamin na musulunci su ne irin su imam malik su ne irin su imam shafi'i su ne irin su imam abu hanifa su ne irin su imam ahmad bin hanbali suka cika wannan littattafai na fiqh a yadda za mu yi sallah yadda za mu yi azumi yadda za mu yi zakka yadda za mu yi aikin hajji daga wannan makamin babu wani makami sai makami na imani shine me kai imani babu abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne kai imani da littattafan nan baki daya kai imani da manzannin nan baki daya kai imani da mala'iku kai imani da aljanna kai imani da huta kai imani da kaddara alkhairinta da sharrinta wannan class na biyu sunan shi imani to Allah shi ma sai ya wakilta maka irin su Abul Hasan al-Ash'ari su Maturidi suka zo da almajiransu su koya maka wai wai irin wujjoji ne za su tabbatar maka cewa fa akwai Allah sai ce duba gidanka shekara ka nawa da gina gidanka ka ce yau shekara ta ashirin da gina gidana tun sanar ka gina gidan naka baka taba canja mai fasali ba baka taba fenti ba bai taba tsagewa ka ce kwarai ko ya tsage ya kai sau goma ya ce to duba sama mana ita kuma saman nan wanda ya halice ta bai taba mata sabon fenti ba to kenan wannan ba sun'i bane ba na halitta ba aiki ba made of wani human being bane ba wani abu ne wanda mahalicci ne shi shi yasa ya bambanta da naka ko sai ya ce maka afala yanzuruna ila samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sudihat wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sudihat kai haka shi ma ya ce maka sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haq sai mun nuno musu alamomin mu ayoyin mu a sammai da kasai da sas har akan kansu har sai sun tabbatar Allah shine gaskiya wa'annan masu wa'annan su ake cewa ulama'u ilmul kalami ilmul tauhidi Allah ya kawo maka wa'annan ya jingina maka yace su koyar da kai sai makami na gaba shine makamin isani wannan makamin isani shi kuma wani makami ne ka riga ka iya sanin sallah ka san abin da yake bata ta ka san abin da yake gyara ta ka riga ka tabbatar da wanzuwar akwai Allah subhanahu wataala wanzuwar wujudiyar Allah samuwar Allah ko da ku baka gan shi ba kai dai baka ga Allah nan ba baka ce ga siffar Allah ba ka ganta amma ka san Allah tabbatacce ne akwai shi to yanzu kuma ana so wannan tabbatuwar da ka yadda akwai Allah ka saka shi a zuciya kada ya taba rabuwa da kai wannan abin shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa inna yarak kai tabautawa Allah kamar kana ganin sa kai sallah ka ji kamar ga ka ga Allah lokacin sallah kana azumi kamar ga ka ga Allah kana zakka kamar ga ka ga Allah kana mu'amala da bawan Allah kana gani ba aikin abinda Allah ya halitta ne bari in tausata mai saboda halittar Allah ne shi an gane sai zaman to kana hudurin Allah fil ibadat wa fil adat kana halarto Allah a cikin ibada kana halarto Allah a cikin al'adun kama baki daya to amma wannan fa ba zai yiwu ba sai ka cire ƙarya ka cire hasada ka cire riko ka cire girman kai ka cire riya ka cire duk wa'innan abubuwan ka tabbatar da Allah to ta yaya ake samu wannan yadda zaka samu shi ma sai Allah ya wakilta wa'insu bayi daga cikin bayinsa ya ce ku zo ku koya musu tazkiyatun nafsi yadda za su tsarkake wannan zuciyar tasu ya kawo maka irin su tun da kan imamul junaidu ko tun da kan sayyidina ali karamallahu wajahu ya sanar da al-hasan al-basri ya sanar da irin su habib al-ajami su ma'ruf al-karhi ya sauko irin su junaid al-bagdadi ya sauko irin su abdul qadir jilani ya zo irin su abul hasan shazili ya zo irin su abul abbas al-mursi ya zo irin su ibrahim bin adhama ya sauko irin su shaw ahmad tijjani ya sauko su shaw ibrahim duka wa'annan wannan shine takhassus wannan shine abin da suka iya kamar yadda maliku ya iya gyara maka sallah kamar yadda ash'ari ya iya gyara maka aqida wannan shi kuma ya iya gyara maka zuciya ana gane karatun nan to a wannan makamin ne shehu ya ce sanadiyar da yasa muke bin a wa'annan shehinan muke kuma riko da auradansu kamar yadda mutum zai da kikirji ya ce ni dan mazhabar imam maliki ne wani ma haka ga idan ya saka sunan shi aliyu usman bashir al-maliki ta yi kuma aziz kuma bashir dinnan ta yi iziya ma bai hada shi akan sa ba amma so tsaba yana ji da abin nan fiqh sai sa almaliki akan a gaban sa ko wani za ka ga yace kaza kaza almaturidi ko al'ash'ari ko saboda me yana ganin cewa ya koyi aqida a bisa karkashin fahimtar abul hasan al-ash'ari ko a karkashin fahimtar maturidi dan haka sai wannan yace sunansa ali usman bashir at-tijani saboda na koyi yadda zan ji Allah a zuciyata in cire gairu da gairiya bisa ƙarƙashin fahimtar shi Ahmadu Tijjani. To idan ka ce lalle kada in rike wannan mutumin, kada in jingina kaina ga Tijjani, ko kada ya jingina kansa da Abdulkadir Jilani, ko kada wancan ya jingina kansa ga Shazili, to me isa ka yadda wancan ya jingina kansa da Maliku, da Shafi'i, da Hambali, da Abu Hanifa. masani ba ko ana gane yan uwa Allah ya fahimtar da mu wal wirdu laysa biwajibin ala ayyi abdin min ibadillahi tabaraka wa ta'ala wuridin dariqun sufaye ba wajibi bane ba ga kowane bawa daga cikin bayan Allah ba wajibi bane ba alwajibu kama qala Allah tabaraka wa ta'ala al ibadatu bil ikhlasi abin da yake wajibi ga bawan Allah ka bauta wa Allah da ikhlasi ba don riya ba ba don a ce ka iya ba kamar yadda ya ce wa ma'umiru illa li ya abudullaha mukhlisi na lahuddina ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah subhanahu wata'ala suna masu kadaitar da bautar su ga Allah hadal ikhlas yace wannan ikhlasi bauta wa Allah tsantsar bautar Allah alfi Allah alfi zatin Allah kadai لا يمكن ما دامت هذه النفس الخبيثة موجودة بازات تبيوا بمدة وانا ممونة زوجيا تنا تكون زوجيا كا akwai munin zuciya ka zo kana sallah kana tuna bari in sauri in gama an ce an ce an ce wannan farashin na abin da aka kawo an kara shi bari in sauri in kara wai fa Allah yake bautawa amma yana Allah Allah bari ya gama sallah abin da yake sayarwa a shagonsa na turare ne a'a na kayan sutura ne a'a na kayan gini ne ya faji ya karɓo su akan naira dubu biyu yan wa ana fahimta katin ya karɓo akan naira biyu sai ya ji labari kuma sallah bai ke ji a kunnen sa yana labari ko ina ko wace ya sa kunnen sa yana sallah sai ya ji labari an ce wannan sai ya ji labari aka ce mai wannan abin an ƙara mai kuɗi yanzu dubu biyu da ɗari biyar ne ba fa aka yi sai ba kawai yana zuwa Allah Allah yake a gama sallan nan ya sauri ya gaya wa yaron kantinsa ka gaya wa kwastomomin mu ya koma dubu biyu da ɗari biyar kuma bayan wannan duk ba a aka tsaya ba har ya fara calculation yanzu guda tamanin nake da shi saura don haka idan na ƙara ɗari biyar biyar ɗin a tamanin na buga na kwashe an yi ikhlasi a sallan nan dan Allah ba kuma mana sunan asiri ba ɗaiɗaikun ku ne na 'yan kasuwan da ba su haka in ce sosai ma ko yana yi a wanda wani ta rami ko zane sabi da haka nafsu ce a zuciyar nafsu ce take motsa maka innan nafsa la amaratin bisu dan haka take sa ka har a gaban Allah kake tuna kasuwancinka ana ganewa ko to in dai tana nan ba za ka iya ikhlasi ba ka goyi mutum ne zai tafi ba wata maulidi ne ke ba zai tafi watan maulidi an zan tafi maulidi zawiyar mu saboda haka kai kai za ka ringa min bidiyo lokacin da nake raba alibidi eh kai za ka min bidiyo ina raba alibidi ka wasu kone fa da kyau kuma annabi wai kake ba kuma kana tsorawa a tiktok dan a gani na tambayo na ce me yasa kake yace a'a ina yi ne dan wasu su gani su kawai ne ta tawa bale to ai ya ga yi hawo dole shega ne cika da gaya mana saboda haka wurin ɗarika ta tijjaniya ce ta kadiriya ce ta koma wace irin ɗarika ce ba dole ba ne ba abin da yake maka dole ka bauta wa Allah da ikhlasi amma fa in dai akwai mummunan zuciya ikhlasi nan baya faruwa su kuma a nan wajen su fa suka ce bari mu zo mu gyara maka idan su maliku sun ce oman da ƙasa wa zada su da ƙabalar salami oman na siya takbiratun au takbiratun au aksara su da ƙabalar salami ko gani takbiratun iran duka to mu kuma su kuma su fa sai ce maka duk mutumin da ya tsarasa Allah me za a gyara eh mana a zuciyarsa duk wanda ya tsarasa wannan Allah ya za ya gyara wannan ya dawo da shi kan zuciyarsa an gane ko su ila shekhu tijani radiyallahu anhu hal akhdhul awradi wajibun ala al-abd an tambi shehu tijani abul abbas radiyallahu ta'ala anhu shin karban dariqa wajibi ne gabawa to bari ku ji amsa da shehu ce qala la amma shar'an yace ba wajibi bane gabawa ya karbi dariqa fayajibu subatu shaykh allazi yu'allimuka wajibati ad-dini min farda ainaka abin da ya wajaba shine ka nemi sheyi wanda zai koya maka wajibabbu na addinin nan naka wajibabbu na addinin naka yadda za ka yi sallah yadda za ka yi zakka yadda za ka yi azumi yadda duka wa'annan su ne wajibi ka nemi wanda za ka yi riko ya koya maka fajalu fardul aini haramun mutum ya ce ya jahilci abin da yake wajibi farallar ainihi to haramun ne gare shi labudda li kulli muslimin an yi alama farda ainihi ولا بد أن يصاب من يعلمه ومن يعلمه فرد عينه هذا واجب شرعا dole ne dukkan musulmi sai ya ji ya koyi ba a ce kowa ya zama malami ba eh ba dole bane ka zama malami ba amma dole ne ka san sallah da hukunce hukuncenta abinda suke farlanta da abinda suke sunnoninta da abinda suke musabanta da abinda suke mafsaranta da abinda suke daurata haka zalika azumi haka zalika zakka haka zalika hajji an fahimta ko kuma dole ne ka je ka nemi wanda zai riko da hannunka ya koya maka wannan a shari'a amma su bata shekhi wa arzul auradi la yajibu shar'an amma abokantakar sheyi ka zama almajirin sheyi da karban wurin sheyi wannan ba wajibi bane ba a shari'a ka ji adalci ba wajibi bane ba a shari'a walakin yajibu bi dariqin nazar amma idan aka yi wani duba za a ga yana fa iya zama wajibin ka an najira insanan wa huwa maridun balagal gaya min al-gayati min min al-maradi hatta innahu lam ya'ti tabiba bi dawa'in yamut yace misalin yadda zama baka shine mutum ne mara lafiya ya kai kololuwa a cikin cuta rashin lafiyar tasa kuma ya san cewa idan fa bai je ya samu likita da zai duba shi ya bashi magani ba zai fa iya mutuwa zai fa iya mutuwa فنقول للمريض إن كنت تحب إن كنت تحب الموت فلا يجب عليك طلب الطبيب كما جاء وان مره لافيا ان كان سان كموت ا باب لافي ba sai ka nemi ba sai ka nemi likita ba wa amma idza kunta turidu siha amma idan kuma kana son ka warke fala budda an tadlaba tabiba to dole ne fa sai ka nemi likita falamma kana al-marid yuhibbu shafa'a qulna law yajibu bi tariqin nazri an tazaba li tabibi hadha da'i والعبد بمنزلة هذا المريض أمره الله أن يعبده مخلصا ولا يجد الإخلاص ما دامت هذه النفس فيها الكبر وفيها العجب وفيها الرياء وفيها الحسد وفيها البغض وفيها ما فيها من الخبيثات والخبائث إذا كان يريد الشفاعة منه يجب عليه أن يذهب شيخا بمنزلة الطبيب يداوي هذه الأمراض منه وإذا كان يريد أن يهلك من هذه الأمراض فلا يجب عليه أن يلتزم وردا ولا شيخا فبهذا يذهب العبد إلى طبيب أو شيخ كامل ينقذه من أمراض هذه النفس الخبيثة ويسده إلى الله تبارك وتعالى فجر فجرب الصالحون قبلنا فجرب الصالحون قبلنا أن الأوراد وصوبة الكمال يوصل العبد إلى الله تبارك وتعالى وينقذه من أمراض هذه النفس الخبيثة وربما قد يوجد أحد جرب هذا ووصل إلى الله تبارك وتعالى شو رضي الله عنه يتي إذن kuma yana son ya warke daga cutar tata to dole ne ya je nemi likita ya ba shi magani ko mun san babu wani mara lafiya mai hankali da baya son ya warke ko ciwon kai kaɗai na sa wa mutum tashin hankali saboda haka sai mu ce wajibi ne ta wannan bangaren ka je ka nemi likita da ya san wannan cutar shi bawa yana matsayin shi bawa yana matsayin wannan mara lafiyan ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi cewa ya bauta mai da ikhlasi kuma ba zai taɓa samun wannan ikhlasin ba muddan nafsu tana tattare da shi muddan wannan nafsin akwai girman kai a cikinta akwai jiji da kai a cikinta akwai riya a cikinta akwai hasira a cikinta akwai kin mutane a cikinta akwai ruku a cikinta akwai munanan ayyuka to ba za ka taɓa bautawa Allah da ikhlasi ba idan kana so ka warke daga cutar ƙarya da hasada da nifaka da jiji da kai da riya da ruko to idan kana son ka warke daga duk wa'innan cutar to ka tafi zuwa ga likita wannan likitan shine shehi kamili wanda zai fitar da kai daga wa'innan cututtukan ya sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hakika salihan bayi da suka zo gabanin mu sun jarraba wannan sun karɓi wurje daga wajen cikakkun shehinai sun sadu zuwa ga abin da suke nema sun kusa daga duka wa'annan cutar kai wasu daga cikin su ma ɗaiɗai kusa da suka sa zuwa ga Allah subhanahu wataala ka sun zuwa faida ne kuma ta balle kowa ma ya samu hasu abu wata wala shahara wal wusuli ila Allah la yumkinu la bil ibadati wala bil ilmi wala bi shay'in min ashai illa bi suhbatin faqat saduwa zuwa ga Allah zai yiwa wajen kana yawan sallah ko dan kana da karfin yawan ilimi a'a ba zai yiwu ba ka da Allah ta wannan kadai dole sai ka samu wanda kuma ya san hanyar da zai rike ka kai sallar da yawa ka nemi ilimi da yawa amma kuma ka nemi masanin hanya ya rike ka an gane ko ka nemi masanin Allah ya rike ka saboda da yawa daga cikin mutane yawan bautar su ta saka su ma sun yi nisa daga Allah saboda me ko da yawa daga cikin masu ilimi yawan ilimin ya sa sun nesa daga Allah mutum ne fa zaka ga cewa ya cika ya tumbatsa da karatu za ka ji yana shahaba sai ya fara ji da kansa mu fa mun kai har ka ga mutum yana cewa a a a duk duniya babu wanda zai halarta wannan ko zai haramta wannan ko dukkan duniya babu wanda zai kawo hujjar kaza sai a je a samu wani ɗan ƙaramin yaro zai ba shi wannan hujjar wannan yana yana nuna cewa shi yayi ihada da dukkan ilimi kuma babu abu wanda ya ihada da wannan sai Allah ina yake kai kansa makamin Allah bai sani ba ko kuma ka ji mutum yana cewa haba mu a gama naka mu da kullun sallah nake lafi fatin nan dubu goma da safe dubu goma da yamma tsakiyar dare ne kaza kana nuna cewa ka kai wannan matsayin haka ka kana cewa to mu ina mu ina wani zunubi a to sai Allah ta ce maka idza qulta ma aznabta qalat mujibatu wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu in ka ce ban taɓa mazuni ba sai zai ta baka amsa samu wata ka da kafa da aka mazuni ne da ba a hada shi da wani zunubi kai da kana ganin ka samu akwai wujudi akwai tabbatuwa ta gaske ma ta Allah inda babu Allah akwai ka kuma kuma kana hada samu ka da samu Allah kai da kake fanko mai karewa daga kasa kake kuma kasar zaka koma shine kake wannan fariyar to amma idan ka da shi sai ya nuna maka cewa kai ba kowa bane ba a gaban Allah kai ba komai bane ba a gaban Allah kai dai ka nufi Allah duk abin da kai da yawa bai kai ushairul ushir ba a wajen Allah kai dai kai ka nufi to sai wajen shi da akwai wannan an gane ko la'anna subata subata adil lahi tabaraka wa ta'ala tujibul adwa domin kusanta da abokantakar bayin Allah suna gadar da shafar albarkarsu ya annabi ne ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake zamantakewa da mutumin kirki yana gada mutum ya zamanto na kirki zamantakewa da mutumin banza yana gada wa mutum ya zamanto mutumin banza har annabi ya buga misali ya ce ka hamilin miski kamar mai siyar da turare ne idan baka siya a wajen sa ba ya dan san maka ka samu kanshi kai ma ka fito wa nafiqul khairi ga kuma da kuma makeri idan bai idan idan bai kona maka riga ba ka fito kana kauri to haka abin yake wasu ba ta karabin masafati lil abdi bil jazmi abokantakar shehi yana janyo mutum ya yanke mai dazza tsakaninsa da hadirar Allah wal adwa mujarrabatin fi jami'il ashiya'i na so na so da ake samun na ka samu ka zo da mutum ke ka nasa daga wajensa abinda aka jarraba ne a komai duk mutumin da ya zo na da mutumin kirki to wallahi sai ka ganshi na kirki shi yasa mai mawaki yake cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini ya ka tabi kada ka tambayi abokin mutum kada ka tambayi lamarin mutum ko halayyarsa je ka duba su wane ne abokanansa duk wani aboki duk wani aboki da abokinsa yake koyi sai ka ji mutum ya tuwa ainihin daga bai wadda Allah ya mun abokanai na ni ne ogansu dukkan sai yancin su bana ƙarya ne wallahi sai ka kwaikwaya tare dole ai zamantakewa ta bi karfin wasa mujarrabatun fi jimil ashai iz fala yankiru fil qulubi aidan qala rasulul karim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalid al-juzama tazam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake yake cuɗanya da da da da me yake suna eh kutare duk mutumin da yake cuɗanya da kutare wata rana sai ya zama kuturu Allah ya kiyaye wa man khalada maridan yusibu min maradi duk mutumin da yake zaune yake cuɗanya da mara lafiya wata rana sai ka samu rashin lafiya mutum ya samu corona aka gugudu mai gida ake zuwa har gida a ji a ɗauke shi daga wajen iyalinsa sannan kuma idan har za a shafi cuta ka ce kuma ba za a shafi albarka ba a wajen shi dan Allah da rashin imani ya ka zauna da mai corona ko ebola ka shafa kuma ba wani kawai fagarin ya shiga ya fito ya shafa ina kuma ga mutumin da ya zo ya shiga ya shekaru karkashin shi a ce zai samu albarka sawa kuma duk wannan abubuwan Allah yana mana dan ya nuna mana cewa wancan albarkar ana samun ta an gane ko kama na shaɗu kasira kamar da muke gani a ranar da yawa cututtuka da yawa da ake shafar su batu ya saka masu nawai communicable disease ko lokaci yayi a bana iya gane to da ɗan so haka ɗan shawar radiyallahu anhu ya tuba da gaya mana wa aqrabu min zalika لو أتى إنسان إلى مجلس كل يضحكون لا بد أن يأخذ في في الدهي yace bari in baku misali mafi kusa da mutum zai zo majalisa ya zo ya duk an zo na ana ta dariya bai fasar ne aka ce ba ko sai gana ya bude baki na murmushi kafin a bashi labarin ko ba yin haka wa in lam yajid sababan li hadha dai duk da bai san sababin da ya janyo suke wannan dariyar ba wa iza ata ila majlisin kullun yabkuna la budda an yusibu shiba al bukai idan yazo ya kowa na kuka ko bai kuka waka ga yayi da kun yayi shiru bai san fa me ta ake kuka wa illa bai kun fi kalbi yuzun ko da ko babu bakin ciki a zuciyarsa menene wannan shinin sa addu'a na so na tsane ya zo ya tar da su cikin farin ciki kawai sai ga yana murmushi ya zo ya tar da su cikin bakin ciki kawai ya ga jikinsa ya yi la'asar na wai wani abu ne daga ruhinsu yake na san ruhinsa ya canja mai yanayi haka ina kuma ga waliyan Allah da yake ambatan Allah wal muhabbatu tarsaqul sagir bil kabira hatman soyayya inji Shehu Ibrahim tana sadar tana sarkafo da yaro zuwa ga makamin babba su zo na tare da babba dole ne wannan kama idza akhadta ibratan wa asakta bi sayf iltasaqi kama yanzu idan zaka dauki me yake suna allura ta da idan ka dauki wannan allura ka dauki takobi na da kana hada sai kaga sun ya manne wannan Allah wannan takobin ya zama masa kamar mayan karfe to yanzu bari mu bada kai misali ka dauki mayan karfe ka dauki wani abu na karfe kana kusanta shi me zai faru sai ka sai sa hade ko to duk wannan bai ishe ga gane cewa kuma waliyin Allah an kana zo da shi zaka samu albarka sa almuhibbu haka za to haka shi masoyi yake kullu man ahabba shakhsan iltaqa bi duk mutumin da kaga yana son mutum za ga ya damfara da wannan mutum fazalika yusulahu ila maqami sai kaga saboda tsabar kusancinka kana kwaikwayon sa haka kai maqamin sa wal auradu wuridai na dariqa ma'ana abinda fa ake nufi da auradun nan al mudawamatu ala zikrillahi tabaaraka wa ta'ala wa muhabba wa muhabbatu awliya Allah tabaaraka wa ta'ala yace abinda ake nufi da wuridan nan na dariqa tijaniya dawwama akan zikiri an baka wani wani zikiri ne kayi da safe kayi da yamma kayi bayan magariba ko bayan la'asar kuma ka dawwama kana yi shine kawai wuri dai sai kuma soyayyan bayan Allah subhanahu wata'ala wa zikirun layi akbar ambatan Allah kuma sama yake da komai Allah ya ce yana daga cikin ka san ambatan Allah fa sama yake da komai Allah ya ce ana jalisu man zakarani ni abokin zaman wanda yake ambatona ne hadisin Bukhari da Muslim wa muhabbatu wa muhabbatu awliya Allah tabaraka wa ta'ala wajibatu soyayyar waliyan Allah wajibi ne saboda mai shawo yace saboda Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk mutumin da yake waliyina to ina mai izini ya fito mu yi fito na fito ni da shi yaƙi ga Allah qala shaykhu tijani shaykhu mu shaykhu tijani radiyallahu anhu yace fi dimna hadha hadisi daga abinda zamu fahimta a cikin wannan hadisin man wala li waliyan faqad ittakhadtu waliyan haka zalika duk wanda ya so wani waliyina to ni ma zan so shi mutane ce ina shaykhu tijani ko wani abin kai jahili bari a ga masa akwai abin da ake cewa usulul fiqh a usulul fiqi ka'ida akwai ka'ida da ake ce mata mafhumul muhalafa abinda aka fahimta sabanin abinda nasi yazo da shi ko na zahirin nasi idan ka ki wali na zan kika baɗin nafsi kuma ashe idan ka so waje ko me zai faru wannan hankali ne ko idan na ce maka idan baka fita ba idan baka fita ba za ka ci dubu ɗaya ta in kuma ka fita ba shi ne kawai shi ne shi ya ce to abinda za mu fahimta a wannan hadisin nan shi ne idan ka so waliyin Allah Allah subhanahu wata'ala shi ma zai zo ka wa haza kulluhu jarrabna wa wajnahu sahiya fala na tsawil fi yace wannan abin da muke gaya muku inji shau Ibrahim mun jarraba shi mun gani da akan kanmu mun so bayan Allah Allah ya so mu dan haka ba ma sai mun ja wani magana mai tsayi ba ku je ku jarraba karkari idan ka ce karya nake kwatanta je ka gani idan ka gaba daidai bane ba shi ke ka dawo Allah ya saka wa shirin da alkhairi wa ada'ul islami lamma aradu an yanqadu ko ne naji an yanqadu islama ne unuwatan bada'u bi tanfirin nasa anil awliya anil awliya yace inda za ku tsaya ku nutsu za ku gani makiyan musulunci inji Shehu Ibrahim da suke so su kaskanta musulunci tabbatar da hasken musuluncin nan sai suka fara kore mutane daga wajen waliyan Allah suka fara kore mutane daga wajen waliyan Allah sai za fara gumin zalika idan sun gama haka nufurum an za su fara korar su an salati za su musu yin sallah wannan abin da yake faruwa ne fa a wannan zamanin cewa ya ga wannan kashin adalci kaga saurayi saurayi kato fa da shi amma wallahi tallahi baya sallah wannan har ya kusa ya zama to wani abin dare ruwan dare fa iza faragu an zalika nufurum an din mutlaqan yace idan suka yi kokari suka kora ko kuka daina yin sallah sai su kai ku kuma matsayin su kore ku daga addini ma ce babu addini mutane nawa ne mutane nawa ne nasma'u kasiran man mutane nawa ne zaka je ka san a yanzu ƴaƴan musulmai wanda sunan shi kaza sunan bahaushe sunan bahaushe amma wallahi tallahi yana kan yana kan aqidar babu Allah ku shiga social media ku ga abubuwan nan da yawa mu ba waje bane da muke ambatan sunan mutum amma duk mutumin da yake cikin social media ya sani da yawa ƴaƴan musulmai daga tafiya karatu sun dawo sun ce babu Allah kwarai kuwa shehu ibrahim ya ce nasma'u kasiran man man yu'ibu tariqata tijaniyya fi hadha al-asr muna ji da yawan mutanen da suke aibata ɗariƙar tijjaniya a wannan zamanin wa ɗariƙar tijjaniya ce ce ɗariƙar tijjaniya nan ba fa komai bace ba illa al istighfaru wa salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa la ilaha illallah istighfari salati ga manzon Allah la ilaha illallah yace ta'ammalu ya ikhwani ayyu aibin fi hadhihi al azkar dan Allah ku taya ni duba ƴan uwana wai menene aibi a cikin wa'annan zikiran inji shehu alam ya kulli Allah tabaaraka wa ta'ala wa an istaghfiru rabbakum ba Allah bane yace ku nemi gafarar ubangijinku alam ya kulli Allah tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi ba Allah bane yace ya ku wanda kuka imani ku salati ga manzon Allah alam ya kulli Allah tabaaraka wa ta'ala uzku ya ayyuhal ladzina amanu zkuru lana zikran kaseera ya ku wanda kuka ba da gaskiya ga Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa to shine muke yi istighfari zatin annabi la ilaha illallah alam ya kulli Allah tabaaraka wa ta'ala wa sabbihu bukratan wa asila ku yi ku yi wa Allah tasbihi safiya da yammaci shine muke wurdin safe muke wurdin yamma yaquluna kufrun wa yaquluna bid'atun duk wannan abu kuma su juyo su ce wai kafirci ne wasu kuma su ce wai bid'a ne wannan yace to bari in gaya muku al bid'atu ma uhdisat ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lam ya'ti bihi wa lam ya'ti fil qur'ani wa hadha allazi amara Allah bihi kayfa yakunu bid'atun yace abinda ake nufi da bid'a shine abinda aka kirkira bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai zo da shi ba ba a same shi a cikin hadisi ba walam ya'ti bihi walam ya'ti fil qur'an wannan abun babu shi a cikin alqur'ani yace kuma wannan abin da muke yi abinda fa Allah ya umarta ne ta yaya zai zama to kuma bid'a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ne da shi yace bari in gaya muku abinda annabi yace annabi ya faɗa yana cewa inni la astaghfiru Allah fil yawmi 70 marra wa fi riwayatin 100 marra manzo Allah ya ce wallahi ina neman tuban Allah ina istighfari a rana so 70 a wata riwayar annabi ya ce ina yin istighfari so 100 so 100 imamu tirmidhi ya rawaito mai 70 din nan imamu amir ya kawo a musnad nasa imamu tabarani ya kawo a ausad nasa bai haƙi ya kawo a sha'abul iman sha'abul iman nasa da sunan al-kubra mai 70 70 haka zalika mai 100 muslim ya kawo ahmad ya kawo alhakim ya kawo ɗabarani ya kawo cikin kabir da ausar da sagir bai haƙi ya kawo duka wa'annan matsari ya ce wa rasul karimin lazi huwa ma'asumin ajizun an menene an ya khalifa amar Allah ya tabaraka wata ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'asumi ne ba mai zunubi bane ba annabi ba zai taba iya saba umarnin Allah ba ka ajzika an tsirani fi sama'i kamar yadda ka san ba yadda za a yi kaga ka tashi da hannunka wai faka fiki ne ka yawo a sama shine ta yana daidai da hakan cewa annabi ba yadda za a iya saba wa Allah ka ajzika an tsirani fil jawi kamar yadda ka san ba za ka iya tashi a a a, a iska ba to haka manzon Allah yake ba zai taba iya saba wa Allah ba da da da kimtawar ido kuma tare da hakan kaga ba mai bai saba saba Allah ba to kuma tare da hakan inji shau Allah ya ce mai inna fatana laka fata mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara Allah zai gafarta maka zunubanka wanda kai baka taba yi ba wa ma ta'akhara wanda zaka kuma ba ka taba yin ba yace fa abinda ake nufi walau faradna anna lahu dhanban ghafara Allahu lahu ma taqaddama inda za a ce annabi yana da zai to Allah ya yafe mai daga zurbin sa ma ta aka da wanda zai gaba walakin na hu yastaghfiru Allah fil yawmi 70 marra amma kuma duk da haka yana istighfari 70 a rana yastaghfiru Allah fa hal natruku al-istighfara idan har manzon Allah yana aka kai ka bari daga safiya zuwa wannan yanzu nan kai akan kanka a ce maka ka faɗi zurbin da ka Allah sai ka lissafo su wanda ka san kai idza qabilna lahum tarakul idan ba lahum tarakal istighfar idan muka yadda to bari mu dina istighfar zamu yadda kai zaka yadda fagada fagadan ya quluna na tarku salat idan muka yadda muka ce mun dina istighfari to wallahi gobe za su mu dina sallah wannan tarku siyama suke mu dina mu dina azumi wa gadan jibi ma ka ce mana mu dina cewa la ilaha illallah jibi za ce mana la ilaha babu ubangiji gashi nan yara ayi mana yara suna faɗa cewa babu ubangiji لا وجود لله تبارك وتعالى يا أيها الناس يا متاننا فلزموا هذه الأذكار والاستغفار والصلاة على النبي كلكي wannan istighfarin ku riki wannan salatin ga annabin nan ku riki ambatan Allah wa man qala hadha kufrun fa huwa hamilu wa ala atiqihi duk mutumin da ya ce muku kafirai ne ku kyale shi inji Shehu Ibrahim ku kyale shi kafircin yana kan wuyansa falzimu hadha al-kufra ku idan ya ce kafirci kuke kulizimci wannan kafircin ba komai ku kai ana amartukum bihi jami'an wa ana daminun mas'uliyati fi hadha al-amr na umarce ku inda sun ce wannan istighfar da salatin annabi da la ilaha illallah kafirci ne to na umarce ku ku rike wannan kafircin ni kuma idan kafirci ne ranar tashin alkiyama na yadda ni laifin akai na yake ji shawai bayan fal haqqu wal haqqu yuqal gaskiya ita ake faɗa inna Allah tabaraka wa ta'ala atana bi hadha ad-din an-nabiy al-arabi Allah ne ya zo mana da wannan addini na manzon Allah balarabe wala fazal qur'an wala fazal qur'an bi lisan arabi ya furta alqur'ani da da harshen larabci bayyananne fal arabu humul ladina ja'u bi hadha alislam ilaina larabawa sune suka kawo da musuluncin nan gurin mu mu bakaken fata wa hum fi hadha alwaqti aradu an yazabu bi anna amma a wannan zamanin da muke ciki tun wancan ba zamanin shi yake faɗa suke so kuma su tafiye mana da musuluncin su kwace wannan shi wala na kabalu zalika wallahi ba za mu karɓa haka ba ku kawo wani addinin ku ɓata wani a'a bai yiwa qultu lil arabi na gaya wani balarabe inji shehu wa huwa yaqulu nanu allazina ji'nakum bil islam ya kalle ni yana cewa duk wani abin da kuke ai mu muka kawo muku musulunci mu larabawa nanu allazina ji'nakum bi hadha ad-din yace mu muka kawo muku wannan addini shehu yace san shehu ga mun kenan ka qultu shehu yace ka san ba in kana ne wanda yake bada amsa yanke take sai shehu ibrahim automatic amsa yake bayarwa shi bai ce na'am ji'tumuna bi hadha ad-din alladhi nanu tamassakna bi wa yawma aradtum an tazabu bi anna wala nagu zalika in kuntum ma'ana fi hadha ad-din fananu ma'akum wa in wa in tarattumu fananu nabqa alayhi wal haqqu ma shada bil a'daw sai shi bai ata in dai al'amarin gaskiya ne shi ya ce eh na yadda ku kuka kawo mana wannan addinin amma idan kuna kan wannan addinin muna tare da in ba ku kan wani addinin mu za mu wanzu a wannan addinin kuma mun gode wa Allah kuna ki mu daman an ce gaskiya ita ce wanda makiyin ka ya shaide ka akai kuma ku kuna ki mu kuma kun shaide muna kan addini to alhamdulillah kaga da shi da amsa ranar da nake ba ƴan uwa labari akan lokacin da Rabi'at Alim Islami aka zauna aka mitin cewa a wajen dawafi ana yin cunkoso ana cunkoso dan haka a dauke makamu Ibrahim daga inda take kowa ya yadda ai a dauke ai kaza sai suka ce to bari mu ji me baba zai ce baba suke kiran shi Ibrahim bari mu ji me baba zai ce sai Ibrahim sai yana tashi ya ce a ba zai yi ba dauki makamin Ibrahim ya kawo joji ya kawo joji da ya zauna sai wani mai kini bibi a cike tashi to ai tarihi ya nuna cewa bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wani ruwa mamako da aka yi menene flooding da Hausa da aka yi ambaliya wannan ambaliyar sai da ta tafiyar da ma makamin ibrahim aka rubuta wasiƙa kai wa sayyidina umar yana madina zamanin mulkin khilafa sayyidina umar ne ya taso hankalinsa tashe ya fito da kansa ana neman makamin ibrahim sai can wani kwari na maka aka gan shi ya ɗauko da hannunsa ya zo ya nemi larawa tsofaffi suka nuna mai daidai nan ne ya ajiye shi to san dai sayyidina umar ne ya ajiye shi ai babu kuma a iya matsar da shi ya ce na yadda da wannan na karanta wannan gabanin ka faɗa sayyidina Umar shine ya dauki hannunsa ya saka to yanzu wani hannu ne irin na Umar da zai ci kaji bauta amsa ta shaibai yace na yadda to ka nuna min a cikin mu wanne ne hannunsa irin na Umar da zai iya cirewa Shehu Ibrahim ya koma hotel gabanin ya kafin a ƙara zama washe gari har ya rubuta musu littafi su kutum sabilu salami fi ibqa'il maqami ka san abin da zai baka mamaki wai da abin da shi ya fara a sabilu islam din sai fara musu makan bayani wai me ake nufi da maqam fi lugatul arabiyya wai laraba ake gama me ma maqami fi lugga waslahan da islahin ta menene maqami shehu ya gaya musu ga abin da ake nufi da maqami shehu ya ce musu ya kawo kuma tare maqam ibrahim ya kawo falalar maqam ibrahim karshe kuma da ya tashi bai kasan da mai rufe wai khatima akan الترجيع في اتباع سنة النبي shau ne yake wai yanzu wai wanda mutum ya zo ga cewa kai an wa'ad wa'ad to ga shau ne inda kake kwakwado wa ya rubuta musu tabi na koya musu yadda za a bi sunnar manzo Allah aikin baki daya Allah ya saka babban nan da kai yan uwa ku koma zuwa ga littattafan shau Ibrahim ku ringa karantawa ku kuke da abun mafada ku kuke da abun alfahari ku kuke da abin nunawa amma da yake mun zamanto kawai gusa'un ka gusa'i saili taron tsintsiya ba tara ba ma karatu ba ma duba wani duk ba san wani abubuwan ba ba abin da muka sani babu wani abu da dan adam a nan afirka nan zai da shi kirji da shi ya yi alfahari da shi wallahi azimin sai kanuna mai cewa ibrahim ya riga ka wannan abu ko menene ko menene kololuwa kololuwa mutane da yawa ba san cewa shehu ibrahim ya sunna yana daga cikin waɗanda suka zama tuwa activist yan gani kashenin cewa wallahi sai turawan mulkin mallaka kun fita daga kun fita daga me yake suna kun fita daga afirka ya rubuta littafi su kutan al-ifriqiyya lil ifriqiyyin al-ifriqiyya lil ifriqiyyin yace wa ifriqiya la tartaji gaira amadin rasulan adan na'ilahu wal aqariba yace mu afirka ba ma neman wani constitution din cardinal ba ma neman constitution wani lenin ba ma neman constitution wani louis ba wanda muke nema mu abin da muke nema constitution din manzon Allah alƙur'ani saboda ku tafi da za a tafi neman neman yancin kai daga Najeriya sai da aka tsaya a Port of Gambia Shehu Ibrahim Yesu ya zo ya samu shugabanninmu ya musu addu'a ya musu lamana ya ce ku ji za ku kawo yau wani bala'i musulunci yake fama da shi a satin nan ba wani bala'i da musulunci yake fama da shi a satin nan kamar tashin hankalin Falastin duk wanda zai zo ce ai wune muke magana akan Falastin to sai da Shehu Ibrahim Yesu ya kafin a haife ka da alfi ilahi an yi zulle bi sur'atin isabati isra'ila ali gaba'i laqad harabu isa wa yahya wa ahmad fa hab li yahud al qudsi kullu bala'i wa dahilna al qudsi sharifa wa alikan ibanan wa dayana riqaba imayi yake cewa wa taksisu jinsin na bijai muhammadin bi sirrin ladhi qad ja bi gari ra'i shau sai da rigaka ba wani mumbari da shau zai hau kafin ya sauka siya tsine wa wa'annan butulayen bani isra'ila yahudawa ai allah bai yi halitta butul kamar su ba bai yi ba a cikin duk babu babu kabila ba jama'a da allah ya saukar da annaba a cikin kamar tsabanin isra'ila amma akwai ranar da suka kashe annabi 170 da wani abu su kadai su ne kadai suka ce wai su dai dan in haka ne ba za mu ringa yin abinci ba allah ya sauka mana da abinci Allah ya saka musu da abinci suka ce to mu kuma mun gajiya gundure mu abincin haka haka suke to shehu shine akan gaba idan magana kake ta haduwan kan musulmai gabanin zuwan shehu Ibrahim menene tsakanin Gaddafi da Saudiya ku je ku duba Google duk magana da muke faɗa ku tambayi Google abu ne wanda yake wajibi ne ahudahu min ash-shamsi ya ma farana bayyana me tsakanin Jamal Abdul Nasir da sauran abuna shugabannin duniyar musulunci mai tsakanin su duk babu kawai kowa kansa abu amma shehu haduwarsa jama'ar abdullasir abin da yake yake abin da muke so mu bar asabiya mu bar ta'assubanci mu musulmai ne ba mu da kowa sai Allah ku zo mu haɗa kai da libya da misra da saudiya da bahrain da lubnan dukkaninmu nan mu musulmai ne ku zo mu haɗa kai mazaman to tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ka take da wannan abin ku koma littattafai idan kuma ka zo kana nuna magana kake ta ji da kai cewa ilimi kana ji da wayewar duniya kana ji da abin da ake nufi da sakafa ko civilization ko ƙarshen sakafa ƙarshen civilization duk abin da duniya take da shi a wayewa ya biyo bayan abin da ake nufi da technology dan da yanzu ana ana ana ana ana zamanin AI ne ko su chat GPT su menene perplexity din nan ko ba dai su ne wanda ake yayin su to bari a ga maka kafin ka zo kana wannan cewa kana kaza da shi show Ibrahim din ya namu shine nuna mana cewa wani abin shine daidai rediyo ba ba technology ba ce ba da aka kawo ta ba cewa aka ka a karatun alkur'ani ba amma shi da kansa ya rubuta littafi ya ce a yi wannan abin daidai ne yau inda mun tsaya mun ɗauki karatun mutanen yanzu da ba mu da rediyo musulmai ba su da wajen da za su magana a jima da ba mu da shi da ya zo kano abin da ba ku sani ba da ya zo kano bayan ya tuwo da wannan wasiƙa ya ce wannan zuwan nawa a gidan rediyo zamani aka ringa ganin an zo da wani sabon abu bid'a la haula wala quwwata mun ga muku wannan shayin nasu abin nan ya karbo kwangila ka wajen yahuda yau ga kwangila tana taimakon ku lokacin da aka bude ku je ku duba abu ne a rubuce a tabbace ba ku karatu lokacin da aka kawo asibitin murtala suka ce amu wallahi a ɗan kano namu mun saba zuwa mu dafa rama mu sha mu ɗauki wannan mi ba za mu ba shehu ya rubuta wa Shoman Tijjani wasiƙa ya ce ku je saboda a lokacin turawa ne baki ɗaya likitoci a asibitin Murtala babu da masu ilimin da za su da shehu ya zo gidan sarki sai ya ce yana jin ciwon kai a kai na asibiti a kai na asibiti ka duba ga yadda shehu yake faɗa da super power na duniya me yake suna Lewis Lafifa shugaban ƙasar me yake suna Nixon shugaban kasar mai sunansa america har idan ya kan mumbari idan yana tsino haka yake cewa Allahumma dammir America bi zati Nixon Allah ka tsine wa America ka dam ka hambarar da America amma shaksiyar ne sanar gini amma mu malaman kauye yanzu muna hawa kan mumbari Allahumma dammir America kuma kana da masana kana cewa dammir America shi ga wanda shi abu wata wanda shi ga an wajen safar a nan da irin wannan ne da imama sun sabai je ba suka san showin yana kin su kuma suka zamanto suna kin nasa amma da aka fara zuwa duniyar wata musulunci duniyar musulunci suwa suka karya ne ba mai yiwuwa ba ne mai aji 1960s da show ibrahim ya je masar kai karatun a nan za a tsaya kawai da show ibrahim ya je masar da shehu ibrahim ya je masar ya hau kan mumbari za a bashi ya khutba ya ce ba wani magana da zan yi zan yi magana kan gazuli fada zan zan yi magana akan tafiyar tafiyar duniya watan baki da ni akan wannan zan yi bayani yayi bayani ya tabbatar da shi ya ce kan ku bari a zagi ana zagin annabin ku an ce bai je ya yi wannan tafiyar ba wannan shi yake misdakin cewa idan har dan adam zai iya kirkira abin da zai je duniyar wata to ashe kuwa Allah zai iya abin da zai sa annabi ya je sama da saman bakwai ya wuce al'arshi kuma ya dawo a dare daya wannan aiku hujja na hannunku sai ka tashi rab rab rab rab kai da bi ake ya sauko ya rubuta wasiƙa in Allah ya yarda zaman mu na gaba zan kawo da wasiƙan nan da rubutun hannun shi Ibrahim ya tsaraba muku amin ya rubuta wasiƙa yace kasan da ya fara congratulation ya fara yi wa congratulation yace ina yi wa shugaban ƙasar America congratulation tsakanina da kai na ƙiyayya musulunci ina kin ka gobe amma idan an samu ci gaba da zai zo ba musulmai ba zai zo wa humanity in general mutane baki ɗaya to muna tare da kai saboda wata alama har filka wani ana alai ba da jarumin yiwuwar baki ɗaya amma da sannan ina ina congratulating din wa'innan gwarazan da suka tafi ƙarshe ce ilal amam ku ta gaba gaba sai za su ta gaba gaba ga inda na hata je mu muna nan a tawaran dan adam idan mun jefa shi waɗo wake a ja ma sa ta fara amin amin alhamdulillah amin